أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh insha Allah kamar yadda da zan mu tsaye da karatu da alƙawarin cewa shi wanda ya shafi bangaren aƙida da tauhidi zan ci gaba da sajjala shi ko da ni ɗaya ne insha Allahu ta'ala zan sajjala wannan darasi na uku ne ina ga cikin ijma'i salafu fil itiqad na al-imam harb bin isma'il al-kirmani dalibin al-imam ahmad bin hanbal kowa ya san al-imam ahmad bin hanbal to harb bin isma'il al-kirmani dalibin shi ne shi yayi wannan littafi na ijma'in malamai cikin baban aqida to abin da yasa muke himmantuwa da shi dan saboda aqida da tauhidi shine asas shine foundation na addinin gini na musulunci tushe na musulunci shine sanin akida duk wanda bai san akida ba bai san tauhidin shi ba to ya tabbatar da cewa musuluncin shi yana bisa kan hatsari yana iya yin abin da zai warware musuluncin shi ko ya kudirce wani abin da zai iya warware mishi musulunci ba tare da ya sani kuma babu sassauci a ce eh kaza kaza bayan abin gashi nan a rubuce cikin littattafai makil suna nan littattafai jingim na akida na tauhidi malamai duk sun zage da matsayi sun rubuta abin da yake akida ce sahihiya salimiya ta malaman musulunci na kirki wadda kuma an rubuta wanda suke na banzan wanda suke sauran ɗawa'if su wata mu'tazila su murji'a su shi'a da sauransu duk aƙidunsu da ƙudurinsu a cikin sha'anin Allah a cikin sha'anin komai da komi an warware ga na kirki ga na banza illa iyaka mutum yana karatu ko yana bin malamai zai tsinci akida shi da take sahihiya lahiyayya wannan al'imam wannan kuma abin da ke nuna mana mahimmanci na ilimin akida shine qur'ani baki ɗayan mafi yawancin shi baki ɗaya sama da nusufin shi gaba ɗaya yana bayani ne akan akida ayoyin shi suna bayani akan akida ne a hakama yan kaɗan ne ko kisa aka kawo ƙalƙashin ta zaga tauhidi ne kumshe da ita aƙida ce a kumshe da ita hakanan manzon Allah annabi alaihi salatu wasalam da zaman shi baki ɗaya na makka aƙida da tauhidi ake ta yi mun sani ko a makka kwana shekara goma sha uku a madina shekara goma kenan kaga a wannan shekarun ma zaka san cewa tauhidi aka ba muhimmanci aƙida ita ce a gaba don ita ce fondation in ta zamna ta tabbata kamar da Aisha mata Annabi sallallahu ta faɗa cewa da a ce Qur'ani daga sabkowar shi ma ya fara ce musu ku yi sallah ku yi azumi ku bar zina ku bar kaza ce za su yi minkiya amma hikima ta Allah sai ya fara musu da tauhidi shekara goma sha uku ana gina su bisa kan tauhidi da aƙida da ya zamna dada an yi so kuma sai ya amsa hukunce hukunce ya yi sauki lokacin kowa aƙida ta ratsa shi tauhidi ya ratsa shi a lokacin ya san Allah ya san addini dada an yi so aka ce bari kaza zai bari yi kaza zai iya yi shine hikimar da ta sa dukkan ayoyi wanda suke gajejeruwa na aka sabko a makka gabaki ɗayansu a bisa kan tauhidi ne alba'asu wan nushur da bayanin Allah da bayanin manzon shi da bayanin manzannin da suka gaba duka tabbatar da tauhidi ne wannan dai don mahimmancin wannan ilimi mai albarka mahimmancin shi ya kai inda ya kamata a ce an bashi mahimmanci sama da yadda ake ba sauran ilmumuka gabaki ɗaya don shine tushe shine foundation ko mai gini na ɗaki in ya taho babban abin da ake ba ma mahimmanci shine foundation kinnan a yi foundation na kirki yadda ko ruwa ya zo fandason in ya girgiza ya girgiza ba abin da zai mishi amma in ya zama na aka yi fandason na banza sama kuma aka gyara ta wannan aikin banza ne aka yi zan mu ci gaba inda muka tsaya wancan satin wancan darasin da ya gabata he al-imam harbu bin isma'il al-kirmani ke cewa waddini inna ma huwa kitabullahi azza wa jal addini shine kawai littafin Allah mai girma da buwaya wa asarun da asar na magabata wa sunanin da sunnoni na annabi sallallahu wa riwayatun sihahun anisi anisiqat da ruwayoyi ingantattu daga amintattun malamai bil akhbar sahih al qawiya da hadisai masu ƙarhi masu inganci al ma'rufa sanannu al mashhura shahararru ya ruwiha siqatul awwal al ma'ruf anisani siqatul al awwal siqa amintacce ya ruwaito shi daga siqa na biyu sananne shi ma yusadduku ba'dhum ba'da wanda bangaren suna gaskata bangare hatta yantahi zalika ila annabi sallallahu alaihi har wannan ya je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam au ashabun nabi ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta sahabbai ce in mauqufi ne kenan hadisi awi tabi'in ko zuwa tabi'ai in ya kasance abin nan ne maqdu'i ne aw aw tabi'u tabi'in ko kuma atba'u tabi'in duk wanda aka nasaba ma magana sawa'un annabi ne sallallahu alaihi ko kuma sahabi ne ko tabi'i ne ko atba'u tabi'in ne to binciken hanyar da ta kai mu zuwa ga shi wannan mutumin da aka ce ya faɗi maganar shine sanadi shine dirasatul asanid da aka sani a cikin ilimin hadisi dole sai an bi sanadin nan an bincika an ga shin wannan magana sai da aka ce malik ya faɗa ko da aka ce shafi'i ya faɗa ko da aka ce sa'id ibn musayyab ya faɗa ko da aka ce abubakar ko umar ko usman ya faɗa shin abu hanyar da sanadin da aka ciro maganan nan ingantatta ce lahiyayya ce sahihi da da'ifi da sauransu ba abinda abin da aka raba ma annabi sallallahu a'a shi yasa zaka ga a cikin asar na musannaf na ibnu abi shayba musannaf na abdurrazzaq sanani rahimahumullahu ta'ala da wasu su da dabaqat ibn sa'ad malamai suna dirasa sanadin din aka ce umar ya ce kaza abubakar ya zaga an yi binciken sanadin magana ta inganta zuwa gare shi dan yadda ake ma annabi ƙarya su ma haka ake musu yadda ake ma annabi ƙarya haka ake masu shafi'i su malik ba duk maganar da aka ce ya faɗa ba za a sallama kawai ce eh malik ya faɗa ya faɗa a bincike ake kuma binciken ta hanyar dirasatul asanid wanda malaman hadisi sun san shi shine wannan abin da al-imamu harbi yake nihi dan saboda malamin hadisi ne hamin ba'adihim ko kuma wanda suke bayan su min al-a'imma daga malamai al-ma'rufin wanda suke sanannu al-muqtada bihim wanda ake koyi da su al-mutamassikina bis sunna wanda suke riko da sunna al-muta'alliqina bil asar wanda suke riko da hadisan annabi da asar allazina la yu'rafuna bi bid'a wanda ba a san su ba da bid'a wala yud'anu alaihim bi kazi wanda ba a suka su da ƙarya ko ɗaya wala yurmuna bi khilafin ba a giho su da saba ma magabata babu shi zuzi kenan walai su ashabu qiyas ko ba ma abuta mugun qiyasi bane na a qiyasul fasid yake nihi ba qiyasi ba na usulul fiqh wanda yake sananne shi wannan tabbatacce ne harbu bai yiwa ya kore shi kamar yadda ibn hazm da malaman zahiriya suke kore qiyasi ya ce wala ra'ayin kuma babu ba a suka su da yan bin ra'ayi ne li annal qiyasa fi dini batil saboda qiyasi a cikin addini bataccen abu ne kamar in aka kawo wani abu mutum ya rika sa hankalin shi yana kiyasta abin ya rika sa hankalin shi yana kwatanta abin wanda wannan ababen akida kwata kwata babu wannan a akida kawai alkitabun da ya tabbata a qur'ani ya tabbata a sunnar ma'aiki malamai suka tabbatar shine kawai ake bi babu zancen kiyasi a cikin akida wa ra'ayu kazalika haka nan ra'ayi shi ma haka ne wa abdalu minhu kuma ya hima ɓaci gami da alkiyas akwai bambanci a tsakanin alkiyas da ar-ra'ayi wanda wannan ba gurin da zan matsayi shin hudu bayanin su bane yace wa ashabur ra'ayi wal qiyas fi din mubtadi amma abuta ra'ayi da qiyasi cikin addini yan bid'a ne jahala jahilai ne dolalun batattu ne illa an yakuna fi zalika asrun amman salafa min al-a'immati siqat sai dai in abinda aka kawo na ra'ayin to yana da abu magana wadda take daga cikin manyan magabata tabbatattu cikin ilimi fal akhdhu bil asr aula ruko da sunna abin da ya tabbata cikin asar shine abin da ya daidai yace wa man za'ama Allah irar taqalidi duk wanda ya rai cewa bai ganin taqalidi taqalidi shine ba taqalidul a'ama ba taqalidi na shari'a wanda aka sani a babin usulul fiqh wanda zaka mutum zai ratayar da wani malami wanda ya yarda da ilimin shi da takawar shi da sanin shi ya rika tambaye shi a cikin sha'anin addinin shi koda shi ilimin shi bai kai wannan abubuwan ba to wanda suke ga wannan abun ba a yin shi dole kowa sai ya nemi sani dole kowa sai ya nemi malami ya zama yana da hujjojin shi da dalilan shi wala yuqallidu dinahu ahad wanda suke ganin cewa mutum ba zai ratayar da kowa cikin addinin shi ba ce fa haza qaulun fasiqin mubtadi wannan magana ce ta fasiki mubtadi dan bid'a aduwwul lillahi maqiyin Allah wa rasuli wa rasuli da manzon shi kenan dole ne ba dole sai kowa zama na malami ba alal aqalli mutum ya san farlan shi na aini in ya so abin da ya taso mishi ya rika bincikar malamai yana tambayawa shi yasa Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ya ce wali dinihi da addinin shi wali kitabihi da littafin shi wali sunnati nabiyihi da sunna annabin shi inna ma yuridu bi zalika ibdalul asar duk wanda ke fadar wannan yana son ya bata asar ne wa ta'dil wa ta'dilul ilm kuma ya tsohintar da ilimi wa idfa'i sunna ya buce sunna duk wanda ya ce ba a takalidi cikin addini cikin ilimi to rushe sunna ne yake so wa tafarrud bil ra'ayi wal kalami kadaita da ra'ayi da magana wal bid'ati da bid'a wal khilaf da sabani fa ala qa'ilu hazal qawl duk wanda ke faɗar wannan magana la'anatullahi tsinuwar Allah ta hau kan shi da mala'iku da mutane ga baki ɗaya me yasa dan saboda kore addini ne yake hamayya da kore sunnar ma'aiki kamar 'yan ƙur'aniyun masalan wanda suke ganin maganganun magabata manya-manyan malamai su malik su abu hanifa su ahmad bin hanbal kin su manya-manyan malamai da magabata marubuta su bukhari su muslim duk ganin su wannan mutanen ba su isa ba kaddai ne ba su su ratayar da wani cikin addinin su ba wanda wannan bata ne kuma da bata sunnar ma'aiki yace fa haza min akhbas qawlil mubtadi a wannan ita ce mafi munin magana yan bid'a kamar qur'aniyun wa qarabuha ila dalal war rada wadda ta hi kusanci zuwa ga bata da halaka bal huwa dalalun bar shine ma ainin halaka za'ama annahu la yara taqalid duk wanda ya rai cewa bai ya ganin taqalidi wa qad qallada dinahu aba hanifa kuma a addinin shi ya qallada yayi taqalidin abu hanifa Bashir al-Marisi da kuma Bashir al-Marisi da ɗaliban shi ya ce fa ayya aduwin lidin lahi a adamin man yuridu an yi tsufi a sunan wani maki ne na Allah wanda ya yi gaba ga addinin Allah wanda ke so ya bice sunnar ma'aiki ya tunkuɗe ta wa yubdilu al-asar wa ruwayat ya bata asar na magabata da ruwayoyi wa yaz'amu annahu la yara taqalid kuma yana rai cewa shi bai ga taqalidi kuma ya kalla da wasu wanda ya zaba yace wa qad qallada dinahu wa qad sammaitu laka eh sammaitu laka yace man qad sammaitu laka wanda na ambatan maka Abu Hanifa da Bashir al-Marisi yace hum a'immatu dalal shugabanni ne na bata wa ru'usul bid'i kuma jagorori ne na bid'a su Bashir al-Marisi yake nihi ba wai hasa Abu Hanifa ba wa qadatul mukhalifin kuma shugabanni ne na wanda suke batawa shi yasa anan kasa yayi ta'aliki yace ba wai yana nihin har Abu Hanifa ba da Bashir al-Marisi yake nihi bari Abu Hanifa imamu ne mujtahid wanda yana da ijtihadin shi a cikin wannan wanda kowa ya san shi fa ala qa'ilu hadha al-qawl ghadabullah mai fadar wannan magana hushin Allah ya sauka akan shi yace fa hazihi al-mazahib al-aqawil wannan mazhabobi na mazhabobi wal aqawil da maganganu allati wasafat mazahib ahlus sunna wal jamaa wanda suka saffanta mazhabi na ahlus sunna wal jama'a da asar da hadisai wa ashabur ruwaya da ma'abuta ruwaya wa hamalatul ilmi da masu daukan ilimi allazina adraknahum wanda muka same su akhadna anhum al ahadisa hadisa muka karanci hadisi wajen su wa ta'allamna minhum sunan muka karanci sunnoni a wajen sa na ma'aiki wa kanu a'immatan ma'rufin sun kasance shugabannu ne sanannu kamar su Ahmad dan Hanbal siqatun kuma amintattu ahli sirkin ma'abuta gaskiya wa amana da amana yuqtada bihim ana koyi da su wa yu'khazu anhum ana amsa ilimi wajen su walam yakunu ashabu bid'in ba yan bid'a bane wala khilafin basu saba ma magabata wala takhalidin masa cakuda addinin su hu qawlu a'immatin kuma ita ce maganar magabatan su wa ulama'ihim da malaman su allazina kalu qablahum wanda suke gabanin su fatamassaku bi zalika rahimakumullah ku yi riko da wannan Allah muku rahama wa ta'allimuhu ku karance shi wa allimuhu ku karantar da wasu wa billahi tawfiq yace wali ahlul bid'i ma'abuta bid'a nabazun suna da wasu alamu suna da wasu alamu wa alƙabin kuma suna da wasu laƙubba wa asma'an da sunaye la tashbihu asma'u salihin basu kama da sunayen salihai suna da laƙabin su walal a'imma basu kama da na magabata walal ulama'u min ummati muhammad basu da basu ba malamai bane cikin al'umma annabi muhammad ake kira da haka fa min asma'ihim daga cikin sunayen yan bid'a na harko almurji'a akwai almurji'a wahum allazina yaz'amunu sune wanda suke raya cewa annal imanu qaulun bila amal cewa imani hwada ce ba sai ai aiki ba hwada kadai ta wadatar wannan murji'a kenan wa annal imanu huwa alqaul sun tahi akan cewa imani kawai shine hwada wal a'malu shara'in ayyuka su kuma wannan shari'a ake kiransu wannan iktikadin murji'a ne wa annal imanu mujarrad cewa imani kawai tsiraice yake wa annan nasa la yatafadaluna fil iman daga cikin mazhabin murji'a cewa imani ba a samun fifiko akan shi imanin kowa daidai yake da na kowa yadda imanin ka yake haka imanin annabi Muhammad haka imanin Jibril haka imanin Mika'il da mafi raunin mummune cikin mu duka imanin su ne ba wanda yi wani imani wannan na daga cikin mazhabin murji'a wanda mummunan mazhabi ne wa anna imanuhum cewa imanin su imanin mala'ika da imanin mala'iku wal anbiya'u da annabawan Allah wahidun duk ɗaya ne wa annal imanu la yazidu wa la yanqus murji'a sun tai kan cewa imani bai ya karuwa bai ya raguwa wa annal imanu laysa fihi istisna kuma sun tai kan cewa imani ba a cewa insha Allah kace ana mu'minu insha Allah kuma na anna man amana bi lisani cewa duk wanda ya imani da halshen shi walam ya amal bai yi aiki ba fa huwa mu'minun haqqan mummuni ne na gaskiya ko bai sallah bai azumi bai komai in dai da baki ya ce ni mummuni ne a wajen su kawai mummuni ne na gaske shi da jibril da mika'il duk daya wa annahum mu'minuna inda Allah bil istisna cewa su mummune ne wajen Allah babu cewa insha Allah yace haza kulluhu qaulul murji'a duka wannan maganar murji'a ce wa huwa akhbasul aqawil ita ce mafi munin maganganu wa adallahu mafi batar magana wa ab'aduhu min al-huda da tahi nesa da shiriya wannan ya mana talhisin mazhabin murji'a littahi ne mai kima littahi ne mai daraja wannan littahi na harbu bin isma'il nan yanzu gaba zai rika bamu ne abin nan e wasu dawa'if batattu wanda suka zahara cikin musulunci kuma da ɗan takaitaccen mazhabinsu wal qadariya su kuma qadariya humul lazina yaz'amuna su ne wanda suke raye cewa anna ilaihimul istida'a cewa su suke da iko ba Allah ba wal mashi'a wal qudra da ganin dama da kuma qudra ta su ce ba ta Allah ba duk wanda zai yi aiki shi ya ga dama yayi ba kama Allah wa annahum yamlikuna li anfusihim al khaira wa sharra kuma su suke mallaka ma kansu sharri da alkhairi su yi zina su yi sata su yi wannan su suka ga dama suke kinkiyadin kansu hakanan kuma su yi sallah su yi azumi duka suke da iko babu dacen Allah wannan fa'a wa durra da cuta da amfanarwa suke rike da ma kansu wa da'a wal ma'asiya da kuma aikin da'a da saban Allah wal huda wa dalala da shiriya da bata duk a hannun su yake ba hannun Allah ba wannan duka ra'ayin qadariyya ne wa annal ibada ya amaluna kuma cewa bayu suna aiki bada amin anfusihim tun farkon kawunan kansu mun gaira an yi kunu sabaka alhum zalika fi ilmin la tun ilimin Allah bai rigaya ba akan wannan bayu su suke aikin su ilimin Allah bai rigaya ba suna cewa la qadara wal amra unuf ba kadara yadda kaga abu ya faru Allah ma haka ya ganshi ya faru bai san shi ba kafin ya faru wa qauluhum yudaru qaulul majusiya magana su tana daidai tana kama da maganar majusawa wan nasraniya da nasaru ya ce huwa asulul zandaka asalin zindikanci kenan wannan maganganu nasu don kahurci ne zalla kore ma Allah kudura da kore ma Allah ilimi tagartaccen kahurci kenan qadariya kahurai ne wal mu'tazila wa hum yaquluna bi qawl qadariya mu'tazila su ma kuma suna hadin magana irin ta qadariya wa yadununa bi dunim suna addini irin nasu wa yukazzibuna bi azabil qabr suna ƙaryata azabar kabari ba su yarda da ita ba wa shafa'a suna kore ceto wal khawdu da tabkin alkausara na annabi suna kore shi wala yarawna salata khalfa ahadin min ahli alqibla bas ganin cewa akwai wani wanda ya isa su bayan shi su yi sallah wala juma'a ko kuma juma'a illa wara aman kana ala misl ra'ahim wa hawahum sai bayan wanda yake kan ra'ayinsu da kuma son zuciyarsu wa yaz'amuna suna rai cewa anna amalul ibada ayyuka na bayu laysat fil lawhil mahfuz bisa cikin lawhil mahfuz ba wani abin da aka rubuta cikin lauhil mahfuz kawai kowa yana aikin shi ne daidai gwargwaron yadda dai su wancan suka tahi wannan kadariya sun yi kama da su ta wannan bangaren sai ce wal bakariya sai kuma akwai bakariya ƙungiya wanda suke mabiyan bakar bin uktu abdulwahid bin zaid ya ce wahum kadariya su ma dai kadariya ne hum ashabul habbatu wal kira su ne ma'abuta kwaya da kira da danik allazina yaz'amuna anna man akhadha habba suna zatan cewa duk wanda ya dauki kwaya dai ko kiradi ko danikan wani ma'auni ne haraman na haram fa huwa kafirun kahuri ne ko kwaya hatsi dai kasata ka zama kahuri wa qauluhum maganan nan tasu dahi qaulul khawarij tana kama da magana ta khawarij kuma su sun tafi akan cewa annal insana huwa ruhu dunal jasad cewa mutum kawai ruhin ne banda gangar jikin kuma cewa Allah gobe kiyama yura yau malik fi suratin ya khaluqa hawa annahu yukallimu ibadahu minha zai sai gobe kiyama Allah zai taho cikin surar da zai halice ta a ran nan a ganshi a cikin ta kuma cewa yara da dabbobi ba su jin zahi wannan kalami ne wanda ya saba ma hankali ma maganganu ne nasu wanda ya saba ma hankali ma ba zancen addinin Allah ba sai ce wal jahamiya sai kuma jahamiya ada'ullahi makiya Allah kenan wahum allazina yaz'amuna anna alqur'ana makhluq sune wanda suke raye cewa alqur'ani abin halitta ne ba zancen Allah bane wa anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa takaliman kuma suna jahamiya sun tafi kan cewa annabi Allah bai ma annabi Musa magana ba wa anna Allah laysa bi mutakallim cewa Allah ba mai magana bane la yatakallim wa la yantiq Allah bai magana bai furici wala yura gobe kiyama ba a ga Allah wala yurafu lillahi makana Allah bai da bigiri walaisa lillahi arshin sun ta kan cewa Allah bai da wani al'arshi wala kursiyin bai da kursi wa kalamun kasirun aka rau hikatu da zantukan su masu yawa wanda ban na son kawo su wahum kufarun kahurai ne zana da kazin dikai ne a da'ullah makiya Allah ne fa ruhum ku kiyaye su wannan jahamiya kenan su ne wannan dan kaɗan daga cikin ra'ayinsu sai walwaqifa walwaqifa wahum allazina yaz'amuna su ne wanda suke rai cewa anna naqulu innal qur'ana kalamullah cewa su suna cewa Qur'ani zancen Allah ne wala naqulu ghayru makhluq kuma ban mu cewa ba abin halitta bane yace wa hum sharrul asnaf wa akhbasu sune mafi sharrin nau'i nau'i'ika na batattu wa akhbasu kuma sune mafi muni wanda wannan sune yace wal lafaziya sai lafaziya wannan ɗawa'if ne yake ɗauka yana ba mu ɗan takaitaccen arakinsu da aƙidinsu ya ce wahumul lazina yaz'amuna lafaziya su ne wanda suke cewa innal qur'ana kalamullah muna cewa alqur'ani zancen Allah ne walakin alfazuna bil qur'ani wa tilawatuna sai dai lafazin da muke da qur'ani da tilawa shi da muke wa qira'atuna da karatun da muke makhluqa abin halitta ne wahum jahamiyya su ma dai jahamiyya ne fusaqun fasikai ne nan zan mu takaita dangance da wannan asnaf da ya mana na gaba insha Allah zan mu tashi akan rafida su ne yan shi'a abinda muka haɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh